ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القضاء في المرفق أو المرافق أو المرفق أو المرفق babin da ya zo na hukunci da ake yi in matsala ta faru dangane da abubuwan da ake amfani da su a gida ke na almarfaq almarafiq fil bayt albayt yanqasimu ila ghurfatin nawm wal marafiq wal marafiqiya al mutbakh wal hammam wal masail al ukhra da lokacin da muke zaune a Madina shekaru 40 baya in ka je neman haya gida sai nuna maka ga daki ga marafiq marafiq sune kitchen ban daki abubuwan da ake so ana ce da su marafiq to sai aka ce na almarafiq ma tantafi'una bihi fi aishikum abinda kuke fa'idan amfani da shi a cikin rayuwanku sune yake shiga ciki wa yamna'una alma'una abinda za a ara a yi amfani da shi ba zai rage maka komai ba kuma ka hana to shi ke shi ne almarafiq kenan in muka shiga cikin karatu za a tabbatar da me ake nufi da almarafiq anan insha Allah almirfaq قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار babu kar ka yi cuta kada ka yadda kuma a yi cuta kada ka yi cuta kada kuma ka yadda a cuce ka mana duk abin da ya danganci cuta an hana shi a cikin addinin musulunci shari'a musulunci ta hana ka cuci kanka ko ka cuci wani ko wani ya cuce ka ko ka ga ana cuta ka yi shuru duk shari'a ta hana ayi marar aminku munkaran ba haka bane ba fa'in lam yastati وإن لم يستطيع وذلك أضعف الإيمان ما معنى التغيير بالقلب ina ma nan ka gayye ka canza shi a cikin zuciyarka aha yi amma da fahimta ku shine ka je kana a ci gaba da tafiya tare kana dariya lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila kanu la yatanahuna munkarin fa'alu aka ce sai su ana mutum su ce kaza fa ba shi da kyau gobe kuma sai a ga suna mu'amala da shi sai a ga su ba su yi ba wanda yayin kuma sun ce ba shi da kyau to shi wala tahillu lahu wala bi ghairi darura wai mai kenan bayan da za a yi sai bayan da za a yi eh to amma yanzu kofa saboda fitina ta shiga kowa imanin kowa ya yi rauni sai wanda Allah ya kiyaye saboda imani ya yi rauni abinda za ka rasa din nan ba wani abu ne ba abu ne don ka rasa shi rayuwarka ba za ta tafi ba rayuwarka za ta tafi kai ma kana son ka ji daɗin rayuwa kana son ka ƙara jin daɗin rayuwa to sai ka salwantar da imanin ka sanadiyan jin daɗin da ba lalle ba ne ba haka ne ba duk inda kowa imanin shi salwance salwanta ke ne salwance ke ne ba wani abu ba ne sai an sake tarbiyyantar da mutane mu tarbiyyantar da kanmu wannan rayuwar ma ina aka dosa ne me ya kamata mu yi muna da abubuwa masu kyau masu alkhairi cikin addini da al'ada aka je aka take su aka ɗauko al'adun baturi shi kenan shi ne ya rusa komai kana musulminka don ka zama shugaban kasa ko gwamna ko mai mulki ko sarki ko menene sai ka take komai kana aiki da wani abin da ba shi da alaka da addininka kana keta addininka to kuma sai Allah ya zira ma yadda yana kallo ya za a yi ka ji daɗi ba jin daɗi kake so ba jin daɗi ɗin waye ke ba da shi mai mulki mai yake bukata jama'a ba su ba innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda duk sarkin za jina Allah karama muhibban talakawa ka ba haka bane ba sai ga ya ji daɗi kuma aikin da kake yi din nan zai sa ka samu hibbar talakawanka su zo su fadi su gaishe ka suna fita suna la'antar haka ne ba haka bane ba haka ne to ka ce mishi munafurci ka ce tsoro ka ce karancin imani ka ce menene da menene duk abin da ka bashi duk abubuwan da ke duk sunan da ka bashi zai tafi imanin ya yi rauni a cikin zuciya da za ka yi karfin hali ka rabu da abu don imanin ka ya samu ya karfi a a gara ka salwantar da imanin ka samu abin duniya kuma ka je da shi ina la darara wala zirara ko da shi aka fara addinin musulunci wani abu sunan shi cuta ko cutarwa an hana duk wanda kaga yana yana yi ne don son zuciyarsa ba wai cikin shari'ar musulunci ya samu shi ba ba haka bane ba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره kada ɗayan kara ɗaya kada ɗayan ku ya hana makocinsa ya yi aiki ne ya gama ya yi aiki ne ba a gama ba za a tashi kafin zuwa gobe yana da katako yana da rodi yana da menene in ya bar shi nan za su sace ya ce don allah barin ajiye farfajiyar gidanka ko farfajiyanku ko kusa da inda za a kare ka ce a a a in ya aji ba abin da zai tare ma gobe da safe za a zo a ɗauka in ya bar shi wajen za zo su sace sai ka ce a a ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين da yake faɗa musu manzon Allah ya hana mutum ya hana makocinsa ya kawo abin nan katakunsa ya dangana a katangarsa ya jingina a katangarsa ko ya ajiye farfajiyarsa inda ba zai cutar da shi ba sai kowa ya kawo da kai ya ce me yasa ina faɗa muku kuna kai da kai wallahi zan ce fo muku wannan akan me wallahi la armiyanna biha baina aktafikum zan jefo wannan magana ko kuna so ko baka so قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريد فأراد أن يمر بها أرض محمد بن سلمة وأن ساق خليجا له ينا تنكور ما حكى ruwa ne magudanar ruwa kamar canan sai ya koro shi kawo zai bi min al-uraidi inda ake ce ma uraid fa'ara da an yi murabihi fi ardi Muhammad bin Salama zai ce zai keta cikin gonan Muhammad bin Salama fa'a ba Muhammadu shi Muhammadu ce a'a ba cikin gona ta ba ba cikin hanya ta ba ka canza wata hanya kuma wannan hanya ita ce ta fi dacewa har ya wuce kai inda za shi faƙala lahu dhahaku lima tamna'uni shi dhahaku ce me yasa zaka hana ni wa huwa laka manfa'atu wannan abin da zai wuce zai gilma a cikin goron kaɗin nan zai ma amfani ta shirabu biyi awwalan wa akhiran za ka sha za ka yi noma za ka shayar da za ka yi amfani da shi to me yasa za ka hana ni wala ya durruka kuma ba abin da zai cutar da kai fa'a ba muhammadun shaida ya ce ni dai ba zan yadda ba yadda za a yi kada a shigo da shi a gonata fakallama fihi dhahaka umar ibn al-khattab sai abdahak ya je fada na umar gashi zan shige zan shige da ruwana abin nan cikin gonan wani ya hana kuma ba cutar da shi zai ba kuma zai fa'idantu da shi fada umaru ibn al-khattab muhammad ibn salama maslama sai sayyidina umar ya kira shi ya ce ka zo aka kawo ya taho da shi fa'amarahu an yi khalliya sabilahu ya ce ka bari ya gyara abin shi mana ya wuce a gonanka mai zai tsare ma faƙala muhammadun la sai muhammad ya ce a'a ban yadda ba faƙala umaru sai umaru ce lima tamna'u a haka ma yanfa'uhu don me za ka hana ɗan uwanka abin da zai mishi amfani wa huwa laka nafi'u kai kuma abin zai ma amfani tasqibihi awwalan wa akhiran wa huwa la yadurruka kuma abin ba zai cutar da kai ba faƙala muhammadun la wallahi yace eh wallahi ba zan yadda ba faƙala umar sai sayyidina umar ce wallahi la yamurranna bihi walau ala batnika iko maganin maganin isa ko iko maganin isa eh an nuna masa iko kenan an nuna masa iko ta shari'a yace wallahi za a wuce da abin ko akan cikin ka ne fa amarahu umaru an yamurra bihi fa fa'ala adh-dhahak sai na umar sai ce kai shi ka wuce da abin to shikenan tun ai to tun da da an fada masa ne yace a'a to yanzu an zartar da hukunci ne ba shi da ikon kuma ya hana ya kiya in ya kiya kuma to akwai wata matsala kuma da za ta same shi kenan eh zai me ka shigo da matsala cikin matsala ka ce fitinannen makoci in aka ce fitinannen mutu wanzu magana ake yi la yanfa'uka wa la yadurruka abu ne zai ma amfani ko ba zai cutar da kai ba to amma an ka ce fitinannen makoci ma'ana daga sunan shi ka kawo cewa yana cutarwa ke don fitinar kanta cutarwa ce sai ka je ka sa a hana shi fitinar tukunna kai ka haifar da wannan kafin ka zo ka bukaci abin sai a je a kai karan shi yana fitinan makota yana wahal da makota sai a zo a gyara abin sai ga komai ya wuce lafiya an fahimta qala wa hadathani an malik an amr bin yahya al-mazini an abihi annahu qala kana fi ha'it jaddihi rabi'un li abd arrahman ibn auf yace akwai wata ƴar korama na kakansa li abdurrahman ibn auf fa arada abdurrahman ibn auf an yuhawwilahu ila nahiyati min al-ha'id sai abdurrahman dan auf yazo yana son ya canza wannan zuwa wata hanya daban cikin gonar hiya aqrabu ila ardihi ya fi masa kusa zuwa gonarsa famana'ahu sahibul ha'id sai mai gona ya ce a'a ban yadda ba فكلم عبد الرحمن ابن عوف عمر بن الخطاب في ذلك سي عبد الرحمن بن عوف يجي فدا سيدنا عمر بن الخطاب غاواني ina so na gyara na ja hanyar ruwata zuwa inda nake so yafi kusa amma sai ce ba zai yarda ba tun da gonar sa ne fi zalika fakhadha li abd alrahman bin auf bi tahwilihi she doka ta ce ma abdurrahman bin auf an baka izini ka je ka canza ka je ka ja abin yadda yake tunda ba cutar da shi zaka yi ba باب القضاء في قسم الأموال الأموال جمع مال والمال هو كل ما يتمول به فهو مال كل ما يتمول به فهو مال لأن المال يميل, يميل يجر أكل الناس مال كل ما يتمول به فهو مال duk abin da za a yi amfani da shi sunan shi arziki malu to mutanen madina in suka ce almalu suna nuna gonaki kenan saboda arzikinsu kenan suna noma dabino masu kiwon rakuna suna kiwo wa'annan abubuwa guda biyu su ne ƙashin bayan rayuwa in babu ɗaya a rayuwa ba za ta tafi ba in aka rasa duka ya za a yi da rayuwa shi ne kasmil amwali kenan ko eh eh ina mana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ina mana shi eh to menene abinda bai gano shi ba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati fa in lam yastati wa zalika adhafu al-iman wannan suna ka kowa yana kawo abubuwa ne saboda ya saman makan shi mafita ba lalle ya zamo haka ma'anar take mutu a ce ka tashi ka yi layu kalifin nafsa illa wasu wannan ce kaza kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza kaza duk ana fada ne don a samu mafita amma ba wai wannan abin da ake fada ma'anarsa take yasa ai ba a ɗaukar ma'anan hadisi ko aya a wajen jahilai sai a ɗauke shi wajen waɗanda suke har malamai da suke karantarwa ya shekara ɗari yana karantarwa amma yana da tafin malaman da suka ciccire ma'anoni suka ajiye in ya tafiye tafi sai a dakata sai ya ɗauko ya duba wannan kalman ina ma'anarta wannan hadisin ina ma'anarsa mai ake nufi da shi saboda akwai waɗanda su kuma abinda suka kware kenan komai su ajiye shi inda ya dace saboda su kare sunnar ma'aiki saboda su kare ayon alkur'ani an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديري انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي ايما دار وارض قسمت في الجاهليه فهي على قسم الجاهليه duk dukiya da gona da gidaje da aka riga aka raba kafin musulunci aka zo aka musulunci to yadda aka raba din nan sai a ci gaba da haka nan maguzi jahiliya suka yi aratayya ba za a ce tun da in suka shiga musulunci a warware wannan aure ba da auren aka tafi ba da haka aka tafi to haka abubuwan su da suka ya shiga tsakanin su gonaki ne gidaje ne dukiya ce aka raba tun lokacin jahiliya sai addinin musulunci ya zo to zaka ga wani abin ya dace da yadda a addinin musulunci wani kuma bai dace ba to addinin musulunci ba zai warware wancan aikin ba an gama da ita al-islamu ya jubbu ma qablahu in suka shiga musulunci to yanzu duk abin da za a raba shi a raba shi akan ka'ida akan tsarin addinin musulunci wa ayyuma darin aw ardin adrakaha al-islamu wa lam tuqsam fa hiya ala qasm al-islam ko kuwa abinda ba riga an raba ba shi addinin musulunci yazo to in za a raba a kan wancan ka'idan za a yi tsarin koko a tsarin musulunci a tsarin musulunci yayi ina mana an jalayi a tafiya ake yi da yawansu dukkansu ba cikin jahiliya suka yi aure ba suka hayyafa ba ya ka ce don kun musulunta sai a warware auren a sake daura aure ya aka yi daura aka yi haka aka tafi da yawansu ba cikin jahiliya aka haife su ba a lokacin akwai ka'idan daura aure na musulunci to tun da aka zo aka musulunta shikenan sai a ci gaba haka ba za a ce za a waiwaya kuma a bincika ba shikenan an samu sabon aiki ke qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu yace naji imamu malik yana fadar cewa fi man halaka wa taraka amwalan bil aliya was safila mutum ya mutu sai bar dukiya alhaliya wa safila aka ce unguwanne ne na a madina ko kuwa waje sama da waje kasa innal ba'ala la yuqsamu ma'an nabhi yace alba'al alba'alu shine gonakin da sun kosa har ba sai an shayar da su ba jijiyar za ta iya zuwa nesa ta zuƙo ruwa ta kawo da gonakin da sai an shayar da su to in aka zo za a raba gado ya za a yi illa an yarda ahluhu bi zalika in za a raba gado yadda ake yi ba za a ce sai za a yi ƙuri'a ba a'a in sun yadda shikenan alhaji ya rasu yana da gidaje abuja yana da gidaje silatan karkar yana da gidaje mai daidai da mai daidai shikenan yana da gidaje a ingila to ya za a yi ce to mu mun yadda a raba muna na kano na gizawa da menene wayannan su a raba musu na amurka in suka yarda sai aka ce gadonsu ne in sun ce sun yafe fa akwai magana amma in ba su yarda ba sai a je wajen da ke leman a raba kai ga rabonka kai ga rabonka sai a zo kuma wanda ba shi da daraja da yawan a raba kai ga rabonka kai ga rabonka ba za a ce to shikenan bar ai ƙuri'a su wane ne za a ba gidajen da ke kan Ibrahim Tayo su wane ne za a ba gidajen da ke Rijiyar Zaki su wane ne za a a ba haka za a yi ba eh me ake yi to wannan mas'ala kuma daban ta zo Aisha sa Imam Malik ya ce maka ba haka ake yi ba Imam Malik ya ce maka ba haka za a yi ba ga abin da yake daidai wa daidai saboda la darara wa la dirara ba zalunci an fahimta gado ne kowa hakkinsa ne sai a tashi a je amerika duk abubuwan da ke wajen sai a sayar ko a raba ma kowa a tashi a je ingila na a zo abuja na a zo kano na a je ko'ina har ƙauye kowa na da rabo amerika da ingila da abuja da ƙauye ba za a je a ce to shikenan ku sai ku hakura tunda ba za ku ba za ku iya tafiya ba sai a raba muku gadon da ke Kano wa'annan su kuma sun je sun hada baki da lauyoyi da alkalai sai a ce su za a ba na ba haka bane an fahimta wa innal ba'la yuqsamu ma al-ayn ai ko zakka aka ce wanda ke iya zuƙo ruwa da kanshi nawa ake biya ushur wanda sai an yi nomar ban ruwa an sha wahala nisful ushur daraja su ɗaya ce ba daraja su ba wa innal ba'ala yuqsamu ma al-ayn wannan da ke iya shawa za a raba shi ne tare da idon ruwa kowanne a raba iza kana yushbihuha in suna da kamanceceniya tsakaninsu wa annal amwala iza kanat bi ardin wahida dukiyar in kasa ɗaya take waje ɗaya take allazi bainahuma mutaqaribun suna kusa da juna ne annahu yuqamu kullu malan minha thumma yuqsamu bainahum kowace dukiya sai a tsayar da ita a kimanta ta arba tsakaninsu wal masakinu wa duru bi hadhihi manzila haka gidaje da mazaunin zama da mai duk sai an yi adalci tukun a samu zaman lafiya in babu adalci ba za a taba samun zaman lafiya ba saboda mun bar gadon iyaye da kakanni da addininmu shi yasa muka zo muka rude muka rikice kowa yana neman kudi ne yadda yake so ka samu kudin ko kar ka samu kai da kwanciyar hankali har abada za ka ga imamu malik abubuwan da yake faɗa game da rayuwa har mutum ka kai ɗinki ka je ka ba tela ɗinki ko ka je ba meri ne yarina ma ko ka je ka je kana zuwa sai ka ga ma ya ɗinki ya kace ni ba irin ɗinki na nace kai min ba kenan imamu malik ya ce a maganar mitilan za a ɗauka haka ka ce ni ba haka nace ka ɗinka min ba a hankalci maganar wa za a ɗauka ba wanda ya kawo ɗinkin za a ɗauki maganar shi ba shi wanda ya ɗinkan ba zai yadda ya ɓata lokacin shi akan ba abinda aka ce ba don ba za a biya shi ba ba haka ba ne ba kakai ya rina ma sai ka zo ka ce a ni ba rinin kamfala ba a a rinin wagan bari nake so a yi mai sai kuka samu musu tsakaninku ya za a yi aka ce wanda ya yi aikin maganarsa za a ɗauka sa'an nan a san yadda za a gyara za mu zo insha Allah babul qada'i fi dawari wal harisa babin da yazo hukunci al harisa mana al hirasa ad-dawari dabbobin da za su yi cutarwa kana tafiya sai ga rakumi ya zo ko saniya ta kwato tana zuwa za ta cutar da kai sai ka harbe ta ko ka sare ta to ya za a yi ba ka cutar da ita ko ka kashe ta ba sai a kyale ka to ya za a yi shi ne abinda imam malik ya kawo ke nan alharisa alhirasa imama na alhirasa ma'ana waɗanda ke da masu gonaki su kare gonaki su lokaci kaza masu kiwo su kare abin kiwo su lokaci kaza ai an raba ne guda biyu da rana ku masu gonaki ku kare gonakinku makiyaya za su zo su wuce za su yi kiwo da daddare ko kuma masu gona kuna nan kuna bacci ko kuma makiyaya ku kiyaye musu wajensu ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya haka ka'ida ta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه تاقوى تواتيتي bara bin azum ta shiga gona sai ta yi barna da rana ko faƙaɗa rasulullahi sallallahu fa'afsadat fihi sai ta yi barna a ciki faƙaɗa rasulullahi sallallahu alaihi salama sai manzo Allah ya zartar da hukunce ce mai anna ala ahalil hawa'iti hifzaha bin nahar ce duk masu gonaki ku kiyaye gonakinku da rana saboda dole dabbobi za su wuce burtali za su je su sha za su je su ci abinci nan za su wuce sai ku kiyaye gonakinku wa anna ma afsadat al mawashi bil layli daminun ala ahliha da daddare kuma abinda dabbobi suka ci suka barna za su biya ma'ana ku kuma da daddare ku kiyaye dabbobin ku don mai gona ba zai ta da daddare ya je yana bacci ko da daddare sai zai tsaya bakin gonan shi yana tsaro ba zai yiwu ba to ka'idan da aka ce kenan masu gona ku kiyaye gonanku da ku kare gonanku da rana dabbobi za su je burtali za su je shan ruwa za su je iyo in dare yayi ku kuma masu dabbobi masu gona suna nan suna baccin su ku kuma ku kiyaye dabbobin ku kar su shiga su yi barna saboda la darara wa la dirara ba yadda za a ce za a raba kiwo da noma yan uwan juna ne haka suke tafiya dole sai an yi noma a rayu dole sai an yi kiwo a rayu kuma tun da aka yi duniya ake noma da kiwo tun da najeriya take ake noma ake kiwo to me ya sa fitina ba za ta tashi ba sai yanzu ma'ana akwai abin da ke so ya tada ita ke kirkiro da kirkiro da ita ake so Allah ya kiyaye Allah ya takaita wayannan al'amurra قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاتب أن رقيقا لحاتب سرقوا ناقة لرجل من مزينة bayan hatibu ibnu abi balta suka sace suka sace rakumin wani mutum cikin muzaina kabilan muzainawa fantaharu hashe suka kashe suka yanka suka soke suka sayar ko suka ci da suka sace dabban ne suka je suka yanka ta farufi a zalika ila umar bin al-khattab sai aka kai kara wajen umar gashi dan sun sace masa rakuminsa ko sun menene da menene fa'amar umaru kasir ibn salt an yaqta'a aydiyahu shi sai na umar ce tunda sun sace abin da ya kai nisabi aje a yanke hannayensu magana ta kare wana ji sa'an nan sai sai na umar thumma littartibi wat tarahi thumma sa'an nan kuma bayan haka sai sai na umar ko kala umar sai ce araka tuji'uhum kai ina ganin wannan bayin naka su da yunwa shi yasa suka je suka sata abinci suka ci kana barin su da yunwa shek amul maja'at sayyidina umar sai dakatar da hukuncin mai yanki yanki saboda ana cikin yunwa yunwa za ta sa darura za ta sa mutum ya je ya saci abinci zai saci bayan ya ci a ji a yanke hannunsu ya ce amma ina ganin kaifa bayan nan naka yaran yaran naka kana kyale su ne kana bari su da yunwa shi ya sa suka ga laruran yunwa ta sa suka je suka yi sata din sun maƙala umar wallahi la'ugarri man naka gurman ya shukku alaika wallahi zan ɗora ma bashin da zai fi wahal da kai sai ka biya ma'ana an dakatar da yanke hannayensu ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك راكنك تاغورك كدنت نوى ني فراشنت نوى ني فقال المزني قد كنت والله امنعها من 400 درهم yace wallahi an taya dirhami 400 na hana fa qala umar shi umar yace a atihi 800 dirhami je ka ninka masa an taya dirhami 400 ya kiya je ka bashi dirhami 800 قال يحيى سمعت مالكا يقول يجي ناجي امام مالك yana fada cewa وليس على هذا العمل عندنا yace amma mu mutanen Madina ba haka al'amari yake ba a ninka ma mutun ninki sai dai a ƙara mishi wani abu sai a duba wannan abin da aka sace ran da aka sace shi ko ran da aka shi ko ran da aka masa illa nawa ne farashin shi kasuwa an fahimta وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا يتي يندأ متانيكي أوجمه على أنه يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها sai a ce wannan dabban akuyan ko tunkiyan ko ragon ko rakun ko saniyan lokacin ran da aka sace shi ko aka yanke shi ran nan a kasuwa nawa ne farashinsa kimansa nawa ne sai a ce a biya haka eh to aka ce za a musguna masa za a bashi za a dora masa nauyi saboda gobe kan ra'ayin sakaci to wannan za a daura masa nauyi abin dirhami 400 aka ce biya 500 ko shida bai ba sai aka ce biya 800 shine malik imam malik yace amma mu yadda muke a madina sai a duba a gani aikin tun shekaran jiya wancan sati falqimatu a adalu walqimatu a adalu ba haka imam malik yake faɗa ba sai ce eh to sai a duba a gani ran da aka sace ragon ko ran da aka yanka saniya ko dabban a ran nan kasuwa nawa ne farashin to sai a biya wannan to ka gani imamu malik ya ce kima za a duba a biya in ya zama na rannan kiman ya kai miliyan fa ba haka bane ba babu alqada'i fi man asaba shay'an min albaha'imi babin da yazo na hukunci wanda ya jimma dabba ciwo ko ya kashe ta ko ya jimma ta ciwo ya za a yi قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان على الذي اصاب قدر ما نقص من ثمنها يجم دبا ciwo yace sai a je a duba wannan dabban cutar da ciwon da aka jin mata nawa ya rage farashinta kaza ya rage farashinta sai ya biya tunda tana da ranta kuma za ta yi amfani an fahimta imam malik ba da kayi ke ba da lissafi yake da kwakwalwa mai zurfi yake tafiyar da wa'annan abubuwa saboda duk abubuwan da imam malik yake faɗa ɗin in za ka ji in za ka karanta sabanin malamai in shafi'i ya faɗi haka ko daga imam malik ne in imamu ahmad bin hanbalin ma ya faɗi haka ba za ka ce imamu malik ne ya koya a wajensa ba saboda imamu shafi almajirin wane ne imamu ahmad almajirin wane ne to shi yasa da imamu shafi da imamu ahmad duk almajiran imamu malik ne zuwa dai inda ake karawa shine imamu abu hanifa shine yake gaban imamu malik da shekaru shi ma da shekaru ne ba wai ilimi ba don sai da muwatta akwai hanaf akwai muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kowa ya san Muhammad ibn Hasan al-Shaybani Hanafi ne suna su ne kusoshin almajar Imam Abu Hanifa su biyu sai da suka zauna a cikin masallacin Madina Imam Shafi'i ya ce kawo mas'ala ko Imam Shafi'i ko haka sai kawo mas'ala sai ce to ga mas'ala malamin ku ya ce kaza sahibukum qala kaza sahibuna qala kaza a sahibuna alal haq am sahibuku sai ce bal sahibu a kawo matsala ta biyu ga abinda sahibinku ya ce ga abinda sahibinmu ya ce a sahibuna alal haq am sahibuku sai ce bal sahibuku haka yake ta fada haka yake ta fada قال يا يا وسمعت مالكا يقول في الجمل يسول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره rakumi ko dabba ko saniya ta kwato ta kwace ta zo ka gara garin kaman gashi za ta zo ta kashe ka ko za ta cutar da kai sai ka kashe dabban fa innahu in kanat lahu bayyinatun ala annahu aradahu wa sala alaihim fala gurma alaihi in akwai shaidan cewa wannan dabban ta zo kansa ne ta zo ta cutar da shi ko ta kashe shi ba zai biya komai ba kashe ta da yayi wa in lam takum lahu bayyinatun illa maqalatuhu ba shi da shaida sai dai shi yace a ta mana ta nufo waje da ne ta kashe ni ba shaida sai maganar sa fa huwa dhaminun lil jamali zai biya an fahimta babul qada'i fi ma yu'tal ummal babin da yazo yaya ake yanke hukunci a cikin abin da ake ba al'ummalu ai mana as-sunna'u masu rini maɗinka da masu sassaka da golsumin da menene da menene duk ba ana kawo musu kaya ne a ce su gyara ba ana kawo musu ne a ce su gyara mai ɗinki a ce ga shadda ta ɗinka mai riga ga atamfa a ɗinka riga mai rini gashi nan a rina min mai kaza to in aka samu sabani bambanci ra'ayi ya za a yi ya za a yi a warware mas'alar to shine zamu ji abinda Imam Malik ya faɗa ba azanci bane a'a magana ce magana ce mai zurfi mai zurfin tunani a cikin shari'a قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الغسال ثوبا يسبقه فسبقه wanda ya ɗauki tufa ya kai wajen mai rini ya ce ga shi ka rina min sai rina faƙala sahibul saubi lam amurka bi hadha sabri ya ce ba haka na ce ka rina min rigata ba ni kamfala na ce ba wa gambari ba ko ko wa gambari na ce ba kamfala ba kaza kaza kaza kaza wa qala al-qasalu bal anta amartani bi zalika yace a'a kai kace abinda kake so kenan nayi maka nayi fa innal ghassala musaddaqun fi zalika wanda ya aikin shi za gaskata akan haka wal khayyatu mislu zalika haka mai ɗinki ka kawo shadda ce ɗinka ma riga sai ɗinka ma da ka zo ya ce a'a ni ba sace na ce ka yi min ba gari na ce ka yi min ni ba haka na ce ka yi min ba kaza kaza ya ce a'a kai ka ce na yi maka haka wasa'igu misla zalika haka goldsmith aka kawo mishi ya gyara ko wuyan sarkan wuya zobe sai da aka zo karba aka ce ai ni ba haka na ce kai min ba so sai aka ce su da suka yi aikin maganar su za a dauka wa yahlifuna ala zalika sa'annan kuma su yi rantsuwa za a yi amfani da maganar su amma su kara da rantsuwa illa an yatu bi amrin la yusta'maluna fi mithlihi sai dai in abin da suke jayayya da shi in nan abu ne da ba a yin irin shi kano kano ka kai shadda ka ce a ɗinka ma babban riga sai aka ɗinka maka aka sace ko kwado da linzami ko mai da sai ka zo ka ce a'a ba shi na fada ba sai a ce a'a ce mai ɗinkin abin da ya fada ɗin shi ne zai rantsuwa don ba zai taba yi wa ya ɗinka abin da ba haka ka ce ba ya san in ya ɗinka abin da ba haka ce mishi ba ai ba za ka biya shi ba yaushe ne ba za a dauki maganarsa ba da ka ɗinka masa shi ka ɗinka masa riga irin ta yarbawa wacce ba a yin ta a kano ko irin ta mutanen mali ko irin ta wani wuri ba irin su ake ba a kano to ba za a gaskata maganar shi ba kai maganar ka za a gaskata fala ya juzu kauluhum fi zalika wal yahlif sahibu sahibu thawbi to a lokacin ba za a dauki magana mai dinkin ko mai goldsmithin ba a'a sai wanda ya kawo abin shi kuma sai ya rantsuwa fa in raddaha wa aba in yake rantsuwan yake an ya halifa kullifa sababu in shi mai rigan yake rantsuwa to sai a ce mai dinkin ko wanda yake rinin kai kai rantsuwa saboda ka tsira da hakika an ji ko da wanki da rini da menene da menene ka taba ka taba tunanin Imam Malik zai kawo wannan matsala a cikin muwatta ba abinda suka bar mana wallahi sai dai a yi ta addu'a Allah ya fishe mu lafiya in baka ba hujja suka kafa mana fa baka da hujjar da zaka ce ni na yi sana'a ne saboda a'a ka karanta ka karanta duk inda ake aikin tattalin arziki economic menene da menene lissaf duk jami'a za ka je ka karanta abin da ya danganci shari'a ka ka karanta ba ka karanta ba ba haka bane ba ga kare yana rabon gado yana mai da menene wai ai shi bai taba mallakar muwatta ba ma shi da aka fara karatun muwatta wanda ce kai ba ba maliki ba ne yau shi ba maliki ne amma bai taba karanta bai taba mallakar muwatta ba ma balle karanta sai da aka fara karatu muwatta an fahimta قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يرفع إليه الثوب فيخطو به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه يومي وانكي كما كومي ريني كومي وانكي أكباش وانكي دي وانكي sai ɗauki rigan wannan sai kai ma wani bai sani ba shi kuma wani ya karba bai an kara cewa ba tufarsa bane shi ya saka a ta iya innahu la hurma ala allazi labisahu yace wanda aka baiwa rigan yasa ba za a ba za a bi shi ba za a kama shi da laifin komai ba don bai san cewa ba nashi bane ba lalle bane ba shaddodi duk farare ne aiki iri ɗaya ne ana kawo masa sai karba yasa bai yi la'akari da zanen shaddan ko aikin ba wa yagramul ghassalu li sahibi thawb mai wankin ko mai rinin shi zai biya mai tufar rigarsa wa zalika idza labisa thawba alladhi dufi'a ilayhi ala ghairi ma'rifatin bi annahu laysa lahu in ya sa rigar ne ba tare da san bai san cewa ba nashi bane to ba shi da laifi fa in labisahu wa huwa ya'rifu annahu laysa thawbahu amma in ya san cewa wannan ba tufata bace kuskure aka kamin kuma duk da shi ya saka wa huwa zaminun lahu an samu ganganci kenan ko tsoron minti na minti goma babul qada'i fil hamalati wal haul babin da yazo nan in an samu rigima yaya za a yi hukunci a cikin alhamala wal haul alhamala shine suna rigima ina bin shi bashi kaza kaza kaza wannan ya ce na ɗauki nauyin bashin ni zan biya wannan kuma man uhila ila mali'in falyatba ba haka manzo Allah ya fada ba wanda ake wanda yake bin bashi wani zai ce bashin shi ya sawa kan shi ni zan biya ka zuwa da gaba to shine in matsala ta tashi ya za a yi shine imam malik ya fayyace yadda halayensa insha Allah قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل على الرجل بدين له عليه متن yana bin wani bashi sai aka aka hawwala bashin daga kan wanda ake bi wani shi zai biya ya yadda wa annahu la yarju ala sahibihi al-awwal wanda ce zai biya din sai ba za ka bar shi ka sake komawa wajen wanda ke bin wanda kake bi bashi ba kana bin shi bashi sai aka canza aka ce wani zai biya sai bai biya ka ba to ba za ka koma kan wancan ba wanda kake bin bashin a farko ba qala malikun imamu malik yace wa hadha al-amru allazi la ikhtilafa fihi indana yace haka al'amarin yake a wajen mu qala malikun fa amma ar-rajulu yace wannan ihala kenan wannan kuma tahammul kenan ko zai kawo bayanin tahammul shi yace fa amma ar-rajulu yatahammalu lahu ar-rajulu bidayni lahu ala ar-rajuli akhar ana bin shi bashi yace ni na dauka summa yahliku al-mutahammilu wanda ya ɗauki nauyin bashi sai ya mutu kafin ya biya bashi au yuflisu ko ya tsiyace ya talauce fa innal ladhi tuhammila lahu yarji'u ila gharimihi al-awwal sai ka koma wajen na farkon ka ce ba ni kuɗi na bai biya ni ba babu al-qada'i fi man fi man ibta'a thawban wa bihi 'aybun babin da yazo me ke hukunci a cikin wanda ya sayi tufa tufar da ya saya din nan akwai aibi a ciki shi bai sani ba a ya tabbata cewa wanda ya sayar mishi tufan ya san akwai aibi a ciki ga shadda zan sayar maka kaza kaza kaza kuma kowa ya san kayan da ake kawa din nan akwai wani tun daga kamfani ya lalace a ciki sai ka ɓoye baka bayyana masa ba shi kuma da ya ɗauki tufa haka a naɗe sai ya kai ma mai ɗinki ya ce gashi nan ka ɗinka min shi sai yanyanke garin yanka sai aka gashi akwai aibi a ciki ya za a yi an fahimta shi ya ɓoye wanda ya sayar maka shaddar ko leshin ko atamfan ko menene ya san akwai aibi a ciki amma a naɗin shi ya sayar maka kai da ka karba ai ba sai ka bude ka gani ba sai ka je ka yanyan za ka fara yanka za ka ɗinka abin ka ko ka ba mai matsinki telan ka ɗinka maka telan ba ya fara yankawa ba an samu wani aibi kuma cikin ko ba a samu ba an samu to ya za a yi قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا ابتاع الرجل صوبا وبه عيب من حرق أو غيره إما تيسي تفا تفا أكوي عيب أجكي أكوي كوريا كوني كوكو أكوي تمسألة أجكي أو غيره قد علمه البائع wanda ya sayar ya san illan da ke cikin tufar fa shuhida alaihi bi zalika ko aka yi masa shaida shi ya san akwai illa kuma ko aka yi shaida cewa ya san wannan akwai tare duk muka saya an mun san akwai illa kuma ya sani ba a yi masa shaida ba aw aqarra bihi ko shi da kansa ya tabbatar eh gaskiya na san akwai aibi a ciki to me yasa baka bayyana masa ba fa ahadath lada'ahu hadathan min taqti'in yunqisu thamana thawbi wanda ya sai leshin shaddam sai je ya fara yankawa ko yana yana yankawa to wannan tabawa da aka aka yanki ya rage darajar shaddar to sa'an nan sai aka ga akwai aibi a ciki to ya za a yi sun ma'alimar mubta'u bil aibi wanda ya saya sa'annan wanda ya saya ga aibin da ke ciki wa huwa raddun alal ba'i da aibin farkon da ya boye da wanda aibin da ya samu yanzu an fara yanka tufar sai a maidan min shi ya dauki hasara wa laysa alladhi ibta'ahu ghurmun fi taqti'ihi wanda ya saya aka ɓoye masa illar da ke ciki ba za a kama shi biya bashin yanyan katufan da ya yi ba iyahu an fahimta to in kai za ka yi aiki da hankali ne sai ka ce mai قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك إن أكوي أيبي أتشكي وان دي سير شيء أني بن سنغ دا أكوي أيبي بأتشكي وقد قطع الثوب الذي ابتاعه في كون سياجي أن ينكا أو سبقه كوياجي أرنا فالمبتاع بالخيار وان دي سيازا أباش زابي إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو الغوار من ثمن الثوب إن يقدام زاء رجي مشي adadin abin da ya rage farashin tufan wannan illa da ta rage farashin tufan shi a rage mishi wannan wa yumsiku sauba ya rike tufan haka nan fa'ala sai in ya ga dama haka sai yi wa in sha an yagrama ma na kasa at-taqti'u aw sabgu min thamani min thamani thawbi wa yurduhu fa'ala in kuma ya ga dama cewa shi kuma da shi da ya je yanka tufa din ai ya rage darajar tufan kenan ko to in aka ce shi ma in ya ga dama ko yayi wancan ko yayi wannan ya biya wannan ko shi a rage mishi ko ko a'a shi ya biya ya mai da tufan amma zai biya shi ma yankawa da yi saboda wanda ya sayar mishi ai ba bai sani ba eh wa fi zalika bil khiyar yana da zabi fa in kana al mubta'u qad sabaga thawb wanda ya saya in ya je an rina tufar sabgan yazidu fi samanihi to sai kuma aka samu akasi ko dai da ya dauki tufan ya je yayi abu a ciki da ya rage darajar tufar ko kuwa a'a da ya ɗauki tufan ya je sai ya yi abin da ya kara darajar tufar aka rina tufar ko aka yi wani abin da ya kara darajar tufar falmubta'u bil khiyari wanda ya sai yana da zabi in sha'a an yi ba anhu qadru ma nakasa al'aibu min thamani thawb in ga dama a rage masa abin da ya tawaye darajar tufar kimar wa in sha'a an yakuna sharikan lillazi ba'ahu ath-thawba fa'ala in kuma ya ga dama sai zama shariki na wanda ya sayar mashi tufar to sun zama sharikai kenan shi da mai shi wa yanzuru kam wa yunzaru kam samanu thawbi wa fihi al-harq aw al-awar shi a ce to wannan tufar shaddar nawa ne kudin ta in akwai wannan aibin a ciki tare da wannan aibi nawa ne kudin fa in kana samanuhu ashrata darahima wa samanu ma zada fihi sabgu khamsata darahima in ainihin shaddan ko tufan kudinta dirhami goma ne wannan aikin da aka yi kan tufa kuma ya kara dirhami biyar ya zama dirhami goma sha biyar kana sharikai ne fistaubi sai su zama wasu yin sharaka kenan cikin a wannan tufar likulli wahidin minhuma bi qadri hissatihi kowa na da gwargwadon rabonsa a ciki fa'ala hisabi haza yakunu ma za da sabqu fi samani saubi an jinjina mai imamu malik ko tsora minti nawa lokaci ya yi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Diego. Ai ba abin da ba mutu ba. Gaskiya, za mu ƙara ilimi sosai, ilimin ilimin